أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى مسلمي أيومنا شاترة جمعة جمعة شاترة قوة رمضان هجرة تمنزون الله صلى الله عليه وسلم دقى مكة زوى مدينة shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya dace da ashirin da hudu ga watan shida miladiya aihuwar isa ɗan maryam alaihi salam shekara ta dubu biyu da goma sha shida a jiya mun tsaya aya ta ɗari da talatin da hudu a cikin suratu ali imran a kan shafi na sittin da bakwai a yau da yarda Allah za mu tashi aya ta ɗari da talatin da biyar. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance jagoran mu a cikin wannan karatu da zamu yi. Sai Allah ce wallazi na iza fa'alu fahishatan.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين صدق الله خير الله سبحانه وتعالى ya yi kira ga masu imani cewa kada su ci riba ina fatan kun fahimce ni an yi hani da a ci riba an yi hani kada a yi amfani da dukiya ta riba ta kowace hanya malamai sun yi saɓani mi yasa ana zancen yaƙi na badar da uhud sai anka kawo zancen kada a ci riba tunda ana buƙatar abubuwa su kasance suna cikin tsari to ayoyin alkur'ani tsarin su kuma tsari ne cikakke don tsari ne daga wajen Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yake umurtar sahabbai yace aya kaza ku sanya ta wuri kaza to ya aka ana zancen yaƙi kuma aka dawo zancen cin kuɗi cin dukiya kaga dole sai ka koma ma littattafai na balaga ta alkur'ani sai ka koma ma manyan-manyan littattafan tafsiri ka kalli akwai wani littafi ma da wasu malamai suka rubuta bai da girma sosai mujalladi guda ne amma suna ne ina da ganin tafsiru tana subil ayat menene sirrin da yasa wannan aya tana bin bayan wannan duk in an ka kai za su kawo maka wannan karami ne bai da yawa amma wanda yake yana dogon bincike akwai wani littafi da wani bawan Allah ya rubuta al-Imam al-Biqai ya samu littafin shi suna wato Nuzamu Durar fi tanasubil ayati was suwar yadda dalilin da yasa wata sura na biyar sura irin wannan tsari da kuma ayoyin to da haka menene sirri cewa ayoyi ana magana kan yaki aka shiga kan zancen dukiya dalili malamai suka ce daga cikin hikmomi shine cewa cin dukiya ta halas yana daga cikin abin da ke sawar a samu cin nasara wajen Allah in kun duba cikin hadisi da ya zo summa zakarar rajula yutilu safara ash'asa aghbara yamuddu yadayhi ila sama yaqulu ya rabbi ya rabb wa mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah kaga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma zakara ar-rajula sai ya bada labarin wani mutum ash'asa aghbara wanda gashin kanshi ya tashi tsaye sannan kuma yayi kura ya muddu yadaihi ila sama yana daga hannayen shi zuwa ga sama kaga kasancewar shi talaka ana sawan tsammanin za a karba mishi tunda yana hakuri da talauci sannan kuma yutilu safara yana yin dogon balaguro shi ko balaguro yana daga cikin abin da ke sawa a karɓar mutum addu'a ko ba haka ba to ba wai balaguron yake yi ba yutil yana yin balaguro mai tsawo ya muddu ya daihi ila sama yana daga hannayen shi zuwa ga sama shi ma daga hannaye zuwa ga sama inda nafsi bai hana ba yana daga cikin asbabu istijabatu da'wa to bayan wannan yaqulu yana cewa ya rab ya rab malamai suka ce ya kira Allah da sunan da ko kafirai da shi suka kira Allah domin in yace ya ila tayi ba za a karba mai ba don bai bauta ma Allah akan gaskiya in kafiri ne amma ko kafiri yace rabbi to da kafirai da mu'mini duk sun yarda Allah shine ar-rabb wala in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard la yaqulunna Allah qul man rabbus samawati as-sab'i wa rabbul arshil azim sayaquluna lillah قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله كاغان دو أني اشتراكي كينان يا رب يا رب سونا وند دين aka roki Allah da shi shi ya sama Imam Sa'di yake cewa Allah subhanahu wataala annabawa ba su cika kiran shi da sunan Allah ba suna kiran shi da Rabb saboda nan duk mun yi ishtiraki kasancewa shi shi ya halice mu shi ya mallake mu shi yake tafiyar da al'amuranmu annabawa mafi yawanci rabbina rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'a'i illa firara qala rabbi inni a'udhu bika an as'alaka ma laysa li bihi 'ilm wa illa taghfir li wa tarhamni akun min al-khasirin ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي النبي يوسف رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث زكريا ولم أكن بدعائك رب شقيا النبي إبراهيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي أسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا annabawa suna kira da wannan sunan to kaga abba duk waɗannan sun zo me yasa ba a samu ba to shi yasa in sharuɗa suka cika labudda an nanzuru ila al-mawani hal fihi mani am laysa fihi mani idan sharuɗa suka cika na abu to kada ka kalli sharuɗa ka duba ka gani shin akwai wani abu kuma wanda ya hana sharuɗan nan su yi aiki yana yiwuwa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa mat'amuhu haram abincin shi haram ne wa malbasuhu haram abin wato sutura tai haram ne wa mashrabuhu haram abin sha ne haram ne wa ghudhiya bil haram an ciyar da shi da haram to yanzu ya muke in shi wancan abincin shi ne da abin sha ne da sutura tai da abin da aka ciyar da shi to mu kofa abincin da mutum ya ci to abin da ya sha sutura tai mota tai gida nai kuɗin sadaki nai kuɗin da ya ciyar da mata tai shi yasa kullum ana ta addu'o'i da murra sun kiya saboda mutane suna cewa ba a samun dukiya ta halatta da za a ce halat da Allah zai karba amma ina halat din take ba a bidatta ma ba a ma tunanin akwai ta in ma kana neman halaliyar ka dariyar ka ake yi sai a ce wancan bai bai bai waye ba ina fata kun fahimce ni to shi yasa nan Allah ya kira da a ci halat ku bar cin riba don in ana cin riba in an ce wajen yaki karkashe ku za a yi ba ku cin nasara don cewa za ku yi Allah ka taimake mu Allah bai taimakon ku saboda kuna cin haram to sannan aka ce a yi ma manzo da'a sannan kuma aka ce wasari'u ku yi gaugawa qira'a ta nafi kamar yadda muka faɗa a jiya da qira'a ta ibnu amir da ta abu ja'far sari'uni sai ya zamanto nan isti'nafi wata magana ce aka tashi amma nan da aka ce wasari'u to alwawu wawul atfi ina fata kun fahimce ni wa ati'ur rasula wasari'u ku yi ma manzo da'a kuma ku yi gaugawa ina fata kun fahimce ni amma in an ce sari'u kamar an kare da wata magana kuma an shiga wata sabuwar magana amma da yake dukkan ta maganar Allah ce umarni ne Allah bamu babu bambanci babu cin karo tsakanin kira'o'in ina fata kun fahimci ni to sai Allah ce masu tsoron Allah wasu waye su alladhina yunfiquna fis sarra wad darra wal kadhibina al ghayz wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin wannan duk bayani sha gabata ajiya sai Allah ce walladhina idza fa'alu fahisha nan wannan wawun asalin alwawu wato tufidu atfu taghayur amma ahyanan tufidu atfu sifat wato in an ka kawo wawun da larabci tana nufin an samu bambanci tsakanin abubuwa ja'a ibrahim wa isma'il wa ishaq wa yaqub ga sunan dai kaga ibrahima daban ishaqa daban yaqub daban ko ba haka ba amma wani lokaci alwawu ta'ti wato litaghayiru sifati la litaghayiru zawati shine tazo abu guda ne ake nufi amma dan sifofin shi ne suka bambanta shi yasa aka kawo wannan mi ya zamu yi mu gane wannan in muka ce wallazina idza fa'alu da zamu fassara ta da wawu zawat da sai mu ce da waɗanda amma ba haka Allah shi nufi ba a'a su almuttaqina su ne waɗanda domin nan su ne ake nufi ba wai waɗansu mutane ne za a kawo daban ba su ne alladina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimin al ghaiz su ne al afina anin nas sannan kuma su ne idza fa'alu fahishatan ba waɗansu mutane ba ne daban a akwai wallazina idza fa'alu fahisha kuna gane wannan kuma gane ba sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhraja al mar'a wane na alladhi qaddara fahada wane na alladhi akhraja al mar'a duka Allah subhanahu wata'ala ba wai don saboda akwai wani wanda shi yake yin wancan aiki ba akwai wanda shi ne yake yin wancan aiki ina fata kun fahimce ni ko kuma alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladhina yu'minuna bima unzila ilayka a'a su ne suke yin imani da abinda aka sabkar ma ba waɗansu mutane ne akwai daban ba amma wani sai ka ce an ce a'a da waɗanda suke yin kaza wannan kuskure ne shi yasa wawun da kake gani harafi ne na afi harafi ne yana dauke da hukumce hukumce wani bawan Allah da yayi bincike kana nan zaure kana dibin wawun harful asf ne kaje kai bacci doctora ya rubuta cikin wawu kawai bincike irin wanda za a shekara biyu ana yi akan wawun aka kare shi tana shiga cikin babin aqida tana shiga cikin babin hadisi tana shiga cikin babin fiqh tana shiga cikin babin kaza tana babu buka da dama wawun kawai aka rubuta doctora shi yasa in baka sani ba sai kai kuskure misali ma sha Allahu wa shi'ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace a'a ma sha Allahu thumma sha'a fulan mina na bambanta wannan hukuncin da wannan wawunci kaga ashe saboda wawun mutuna iya fada cikin shirka ko ko mutumin da ya saki mata ta yi yace tallaqtuki wa tallaqtuki wa tallaqtuki sai a zo a ce to wannan wawun mi shike nuhi da ita wasu ce a'a asfu ne yayi wasu ce ta'kidi yayi kaga in an ce atafi na yi karawa na yi da na kara na kara wasu a'a na saki na saki na saki alwawu huna la tufidu al-istinaf wani ya dauke ta wawul istinafi wani ba zai dauke ta wawul istinafi ba me ya ka bambancin wannan wawul atf dan haka wawun doktora ake rubutawa cikin ta ita kadai kai ko kana ganin karatu ka kai karshen karatu yanzu da ka fara karatu wallazina idza fa'alu fahisha masu imani su ne waɗanda ba da waɗanda ba waɗanda ke cewa da waɗanda kuskure ne wannan fassara domin ba waɗansu mutane ne suka bambanta da waɗancan ba duk masu jin tsoron Allah wannan sifa su ce ina fata kun fahimta su ne waɗanda idza fa'alu fahishatan in suka aikata alfasha mummunan aiki aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunan su zalunta kawunan su ta hanyar aikata zunubi duk wanda ya aikata zunubi kan shi ne ya zalunta ina fata an fahimce ni wa idza tallaqtumun nisa fa balagna ajlahunna fa amsikuhunna bi ma'rufin aw sarrihuhunna bi ma'ruf wa la tumsikuhunna diraran li ta'tadu wa man yaf'al dhalika faqad zalama nafsahu in kai zalunci ba kowa ka zalunta ba kanka domin mi domin sakamakon shi gare ka zai dawo an gane wannan shine ce aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunansu zakarullah sai su tuna Allah mai imani bai dogewa cikin sabon Allah subhanahu wataala ko da shedan ya yaudare shi lokacin gafala ya rabkana to daga baya zai tuna shi yasa Allah ce innal ladhina taqaw idza massahum ta'ifun min ash-shaytan tadhakkaru fa idza hum mubsirun da shedan ya fisge su wani lokaci saboda yana dan yana jiran lokaci daya sai gonda dai hankalinka ya dauku sakan dai hankalinka na daukuwa shedan yana wucewa da kai amma za su tuna fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafarar zunubin su sai Allah ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah kaga wannan wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wato jumla ce e itiradiyya domin fastaghfaru li dhunubihim wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun amma sai Allah ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah wa yake gafarta zunubai in ba Allah subhanahu wata'ala ba wannan shine addinin musulunci duk malami na Allah ba zai ce maka ba shi zai karbi tubanka ko shi zai gafarta maka sai dai zai gwada ma hanyar da zaka neman gafara ga Allah amma addinai na, na wasa da kuma macuta daga cikin mutane daga cikin musulunci su suke karɓar tuban mutum ina fata kun fahimce ni a cikin kiristanci pastor pastor su suke karɓar tuba sai su gaya ma ga abin da zaka bayar a karɓi tubanka ina fata kun fahimce ni nan ma cikin addinin musulunci akwai masu kasuwanci da addinin musulunci sai kaga malami yana nuna maka shi zai gafarta maka sai malami ya nuna maka shi zai karɓar gafara gare ka ka kawo wani abu shi zai ganin Allah da ni da kai duk bayan Allah muke amma yana da kyau in ce wani yaya za a yi ka ce je ka karanta kaza je ka karanta kaza ka yi istighfari kai kaza kai kaza ko ko ka neman mutum gafara ya halatta ina fata an fahimci ni shi yasa mutane suke neman manzo Allah sallallahu alaihi ya neman musu gafara amma in zai neman musu gafara ba wai tsaye za su yi ba su ma za su aikata za su ce astaghfirullah astaghfirullah shi yasa Allah ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah duk duniya babu wani mahaluki wanda ke gafarta zunubai in ba Allah ba don shi da an kai malafi ina fata an fahimci ni shi yasa duk inda Allah zai kawo tuba sai ya nuna shi kadai ne ke karɓar tuba ko ya ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ko ya kawo dhamirul hasri huwa wanda take nuna shi kadai ne yake karɓa tai fatalaqa adamu min rabbih kalimatin fataba alai innahu huwa at-tawwabur rahim huwa nan tana nuna shi kadai ana ita innahu at-tawwabur rahim sai aka ce innahu huwa at-tawwabur rahim ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا بسدوجي با على ما فعلوا أكن أبين سكا أيكتا سنسان تيوا سني كما سيسدوجي أكن أيكتا وآآ ما إيماني بي حكا mutumin da yake jin tsoron Allah in ya gane sabon Allah yake daina wa yake amma ayi a ce a doge to alamun babu imani ayi a ce a to sai nan zuwa 2000 kaza to 2000 kaza ta kace zaka kai wannan lokacin a'a wa hum ya'lamun alhali suna da sanin cewa Allah subhanahu wata'ala ya hana wannan su yi ba za su yi wannan ba sai Allah ce ulaika wadancan kaga yanzu ya kada bayani su amma saboda darajar su yace ulaik wadancan jazaohum sakamakon su maghfiratun min rabbihim wata irin gafara ta musamman daga ubangijin su wa jannatun tajri min tahtiha al-anhar da aljanna wadda koramu suke gudana a karkashin ta khalidina fiha suna masu dawwama a cikinta dama laihin daɗi ne ne ƙarewa to khalidina fiha daɗi ne wanda bai ƙarewa wahalar lafira ba ta ƙarewa daɗinta bai ƙarewa daɗin duniya yana ƙarewa wahalar duniya tana ƙarewa shi yasa jin daɗin kafirai na duniya aikin banza ne jin daɗin musulmi a duniya so man taɓe ne wahalar musulmi a duniya ƙarewa za ta yi sai gwanda na farko wanda za ka mutu daga nan wahala ta ƙari gari ka abada kafiri sai gwanda na farko wanda zai mutu daga nan wahala ta fara da shi wanda ba ta da iyaka sai Allah ce wa ni'ma ajrul amilin madalla da ladan waɗanda suka yi aiki Allah bai ce madalla da waɗanda suka je suka yi kwana saman gado ba madalla da ladan waɗanda suka cika cikan kansu tabba madalla da ladan waɗanda suka yi kiba ba don Allah ba ruwa ne da kibanka kamar irin abin da ya shafi mutanen mu yanzu abin da kaka so kai tukul tukul tukul matan ka su yi dibil dibil dibil diyan ka su yi tukus tukus tukus amma ina ibada babu ina sallah babu ina zikiri babu wa ni'ma ajrul amilin a tashi ai aiki limisli hadha falyamal al'amilun wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun aiki ake son mu yi amma shi abba mu so abinda muke so kawai mu gwadi kawa da abinda ya kama da hakan ka sai Allah ce qad khalat min qablikum sunan
قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين نعم هذا بيان للناس وهدى وموعظة وهدى وموعظة للمتقين Allah ce qad khalat min qablikum sunan wato sunnoni hanyoyi sun shude gabaninku na daga mutanen da suka gabace ku wato sai Allah subhanahu wataala ce fasiru fil ard ku yi balaguro ko ku yi tafiya a bayan ƙasa fanzuru kaifa kana aqibatul mukaththibin ku ga yadda karkon ko karshen mutanen da suka ƙaryata ayoyi ko suka ƙaryata manzanni ko suka ƙaryata ubangijinsu ina fata mun fahimce ni ku yi tafiya a bayan ƙasa ku gani kenan wannan hanya wanda suke a kanta waɗanda suka gaskata Allah subhanahu wata'ala alƙawali ne Allah zai tseratar da su waɗanda suka ƙaryata Allah zai halakar da su waɗanda suka bi ku dukiya suka bi ku jin daɗi suka fi ku ƙarfi suka ji fi ku jiji da kai da ilimi da sanin daɗin duniya sun ƙaryata Allah an halakar da su kenan ku duba ku gani shin mi kuke da shi wanda ya fi nasu wanda ku in kuka ƙaryata ku ku ba za a yi abin da aka yi da su ba shi yasa nace fasiru fil ard fanzuru kaifa kana aqibatul mukaththibin wani wuri fanzuru kaifa kana aqibatul mufsidin ko wani wuri fanzuru kaifa kana aqibatul munzirin mabannata a bayan kasa waɗanda aka yi ma gargadi suka yi kunnan uwar shegu ku tayi ku kalli yadda karshen su ya kasance ku dibi mutanen annabi nuhu yaya karshen su ya kare ku dibi mutanen annabi hud yaya karshen su ya kare ku dibi mutanen waye ko wani annabi da Allah subhanahu wataala aiko mutanen da suka karyata shi yaya suka kasance so adawa da ake musu wa'azi suna cewa akwai wanda ya fi su ƙarfi fa amma adun fastakbaru fil ard wa bighairi alhaq wa qalu man ashaddu minna quwwa wai kai da kake cewa za a halakar da mu wai yanzu akwai wanda yake mu ƙarfi man ashaddu minna quwwa Allah ya ce awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum huwa ashaddu minhum quwwa Allah da ya halice su shine ya fi su ƙarfi wa kanu bi ayatina yajhadun yaya karshen su yake فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون ثمود سنغبا تشيسو وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون shi yasa Allah ce fa kullan akhadna bi dhanbi fa minhum man arsalna alayhi hasiba wa minhum man akhadathu as-sayha wa minhum man khasafna bihi al-ard wa minhum man aghraqna wa ma kana Allah liyadhlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun ku kalla ku gani imma menene imma baka kalli mutane suka bace taisi mai ciyar ka bincika ka bincika ka gani cikin mutane waɗanne mutane ne babu kabarin su in ka zo si mai ciyar akwai kabari na general ko babu akwai na shugaban ƙasa ko babu akwai na sarki ko babu akwai na malam ko babu akwai na alhaji ko babu akwai na mata ko babu akwai na maza ko babu akwai na yara ko babu akwai na ƙanana ko babu kana iya bambantawa tsakanin kabarin talaka da na mai kuɗi ana iya bambantawa sai dai ta hanyar wannan karo da suke sawa in mai kuɗi ne sai a sa karo hice wai shi shi na son a bambanta kabari dai da kabarin talaka abdullahi al-qurtubi ɗaya daga cikin shu'ara na daular andalus ba wancan kurtubi mai littafi ba kun san kurtubi wato mutumin da ya fito daga cikin garin da ake ce ma kurtuba kun san kurtuba gari ne a ƙasar spain lokacin da musulmi suna mallakar wannan yanki a duniya kuma suna jagorancin duniya to abdullahi al-kurtubi saboda yadda masu dukiya suke kokarin su bambanta kansu da talakawa dole sai an bambanta shi da talaka yake cewa ara ahla sarai idza tuwfu بنوا تلك المراصد بالصخور أبوا إلا مباهاة وفخرا على الفقراء حتى في القبور فإن يكن التسامح في ذراها فإن العدل فيها في القعور عجبت لمن تأنق في بناء أمينا من تصاريف الدهور أولم يبصروا بما قد خربته الدهور من المباني والقصور وأقواما مضوا قوما فقوما وصار صغيرهم إثر الكبير لعمر أبيهم لو أبصروهم لما عرف الغني من الفقير ولا عرف الأبيد من الموالي ولا عرف الإناث من الذكور ولا من كان يلبس ثوب صوف من البدن المباشر بالحرير إذا أكل الثرى هذا وهذا فما فضل الجليل على الحقير yace ara ahla sara naga mutanen da Allah ya ba dukiya idza tuwfu lokacin da suka mutu banau tilkal marasid bisuhuri sun gina kaburburran su da manya-manyan duwatsu a kamar irin zamanin mu yanzu an kawo karo an ka plak ansa yace abau masu kuɗi da masu hali da masu matsayi sun kiya illa mubahatan wa fakhran sai sun yi tinkahu sun yi alfahari alal fuqara'i akan talakawa yace hatta fil quburi har cikin kaburbura sai sun yi kokarin sun nuna bambanci yace to fa in yakun at-tasamuhu fi dhuraha in har Allah ya bar mutane suna nan suna rayuwa bayan kasa kowa yana abin da ya ga dama fa innal adla fiha fil qu'uri adilci yana can cikin kasanta sama da aka yin abin da aka yi amma can kasa wallahi ba shi yiwa yace ajibtu liman ta'annaqa fi bina'in nayi mamakin mutumin da ya kawata ginin shi na gida a gina gida na 300 miliyar 300 miliyon 200 miliyon 1 miliyar 3 miliyar 4 miliyar amma ba a gina masallacin miliyon 20 ba ba a gina masallacin miliyon 10 ba kana iya kana iya ka gina masallacin miliyon 300 sai ka dauko birguna a bubbuga a yi dan masallaci gashi nan wanda in an yi ruwa sai da mutane su kauce wannan shine kai ma Allah alhali wannan barin shi zakai kuma baka samu lada sai an kare in wani mu ya aure mata kasai ce fincirkin gaba yi min ba sai ta ce bari ana sake maka shi ajibtu liman ta'annaqa fi bina'in nayi mamakin wanda yayi kawata gini aminan min tasarifid duhuri yace ya amince ma musibun nan na zamani canza wannan ta zamani rikicewar zamani awalam yabsuru bima qad kharrabathu ad-duhuru min al-mabani wal-qusuri shin mutane ba su ganin gidaddaji waɗanda suka rizqe suka rushe na mutanen da suka gabace mu da yi ka dibi tsohon gari yanzu nan yamai in ka dibi gidajen da can suka wuce gidajen da akwai zamanin jori da zamanin kunce yanzu ana yayin su mi ake yi da su komi ba a yi da su sun zan an siyan model sai dai yanzu na wannan zamani mu ma yanzu in muka yi rayuwa muka kare shekara 20 30 mu ma mu sun zan an siyan model wani model za a yi to baka ganin gidajen da suka rushe baka ga gidajen kafirai da suka rushe ba ina gidajen adawa ina gidajen rumawa ina gidajen waye waye da suka gabace mu ina gidajen suke awalam yabsuru ba ku gani bima qad kharrabathu ad-duhuru min al-mabani wal qusuri benaye da gidaje waɗanda zamani ya bi akan su ya wuce sun zube babu su yace wa aqwaman madaw qauman fa qauma mutane waɗansu sun shuɗe bayan wasu wa sara saghiruhum ithra al-kabir yace karami dan yaro dan jinjiri dan tsito ya bi bayan waɗanda suka gabace shi shi ma ya mutu wasara saghiruhum isra al-kabiri yace la'amru abihim na rantsi da ubangijin da ya halicci rayuwar mahaifansu wannan uslubi ne la'amru abika kamar in mun fassara la'amru na rantsi da rayuwar mahaifinka wannan bai dace ba an fahimce ni waɗansu malamai suka ce yayi hasfu ne kenan la rabbi amri abihim na rantsi da ubangijin da ya halicci rayukan iyayensu ina fata an fahimce ni in kuma ba a yi hasukin ba muna iya mukaddarta mu ce yayi kuskure kuma shi dan adam ne Allah ya gafarta mishi la amru abihim yace law absaruhum da za a zo a bude kabari ka gani yace to la amru abihim law absaruhum lama urifa al-ghani min al-faqir ba a iya gane wannan kabarin talakka ne wannan kabarin ba wannan kabarin mai kuɗi ne ko na yi bambantawa a tona ƙasa a gani yanzu mu tayi nan akwai miliyardar na Nijar akwai wani kuma talaka ne a buɗa muna mu gani ya ne za a yi a gane wanga mai kuɗi ne wani talaka ne lama urifa al-ghaniyyu min al-faqiri wala urifa al-abidu min al-mawali ba za a iya bambantawa ba a ce wannan bawa ne wancan mai gida ne ko ba akwai bawa ba akwai mai gida to sarakan nan waɗanda suka yi zama da masu gidajen su a koma can cikin makabarta a tono muna kabarin sarki a tono muna kabarin bawa a bambanta mu da su wala man kana yalbasu thawba sufin ba za a gane wanda ya kasance yana ɗaura walki ba ko yana sawa fata min albadanil mubashir bil hariri da wanda ya sa alhariri da wanda ya sa alhariri da wanda kuma fata ya kasance yana ɗaurawa a ta bude mu da cikin kabari a bambanta muna wannan alhaji ne ya sa alhariri wannan kuma talaka ne fata ce ko ko sufi ne zamanin sa ana iya bambanta su a za a iya ganewa cikin makabarta yace to idza akala sara hadha wa hadha idan ƙasa ta ci wannan ta ci wannan ko ta cinye wannan ta cinye wannan fama fadlul jalili alal haqiri menene falalan wanda suke tinkaho suke ganin sun fi mutane akan talakawa tsoron Allah ina da ciratar da kai ina fata an fahimce ni don haka wannan ya ishe ka ka gane cewa duniya ba wata abu bace tafiya zaka yi irin yadda mutane suka gabace ka sai Allah ce haza bayanul linnas wannan alqur'ani bayani ne ga mutane gaba daya wa hudan kuma shiriya ne amma wa mau'izatun sannan wa'azi ne lil muttaqin ga masu jin tsoron Allah su ne anda anka ce al muttaqin bayani ne gare su shiriya ne gare su don su suke shiriwa da shi in an ce Allah ya ce su kama wannan hayar su shiriya sannan su suke sauraren wa'azin su amfanu da shi kafirai ko sun saurara ba su ganewa ina fata an fahimci ne duk yadda aka kawo aya in an karanta in babu imani ba a ganewa wa minhum man yastami'u ilayk hatta idza kharaju min 'indika qalu lil ladina utul ilma madha qala alifa menene aka ce ba mu gane ba babu imani da takawa ba za a gane ba wala tahiru wala tahzanu
ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين الله يتي ولا تهنوا كدكوا روني شيني الوهن شيني روني qala rabbi inni wa hana al'azmu minni ina fata an fahimta wala tahzanu kada ku yi bakin ciki domin duk abin da ya same ku cikin hanyar Allah to wannan sakamakon shi yana wajen wa yana wajen Allah dan an zage ka ta hanyar wato addini ko da'awa kada ka ji ciwo dan an kashe ka ta hanyar da'awa kada ka ji bakin ciki don ka rasa wata gaba taka cikin daukakar addinin Allah kada ka ji bakin ciki don baka sha AC ba an hana maka AC saboda kana faɗin gaskiya kada ka ji bakin ciki don baka hau mota mai sanyi ba an ki taimaka ma saboda kana faɗar gaskiya kada ka ji bakin ciki don an hana ma wata mata saboda ka rike addini an ce ba musun shi saboda wancan sallah ta yawa kuma ke kun ga geme ne buzu buzu koko za ka samu mai son ka saboda Allah ko ba ka nan bane wata zai ce a ka yi ban son mai mai gemi gemi buzu buzu wa ni wannan bai wannan rayuwa sallah ta yi yawa to akwai wanda bai son ka saboda Allah kakka ji bakin ciki akwai wanda zai so ka saboda Allah wa antumul a'laun Allah ce ku ne madaukaka ku ne as-sama amma da sharadi in kuntum mu'minin ha in kun kasance mu'minai na gaskiya in dai har za ku yi imani na gaskiya to tabbat Allah zai taimake ku amma in kuka ga an samu matsala to imanin nan naku ya ragu ko ku kun saba ma Allah to wannan shi zai sa ku samu matsala kenan a dawo ga hanya ta gaskiya don a samu cin nasara sai Allah ce in yamsaskum qarhun ana magana ne da sahabbai in alqarhu ya same ku a wata qira'a in yamsaskum qurhun faqad massa alqawma qurhun mithlu wato qira'a ta al-imam Hamza da al-imam al-Kisa'i da imam Khalaf da Shu'ba su sun ka karanta in yamsaskum qurhun faqad massal qauma qurhun mithlu saura kuma suka karanta in yamsaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu waɗansu malaman luga suka ce da alqarhu da alqurhu duka ma'ana su guda ina fata kun fahimci ni waɗansu malamai suka ce a'a in an ce alqarhu shine rauni in an ka ce alqurhu shine radadi ciwon shi waɗansu kuma suka ce a'a in an ce alƙurhu shine rauni in an ce alƙarhu shine raɗaɗi saɓani ne amma dai a taƙaice duk ma'anan magana duk inda aka tashi sai sun zo ma'ana guda domin ba a samun ciwo babu raɗaɗi ko ba haka ba sannan ba a samun raɗaɗi babu ciwo to haka ne ake son qira'at kin kasan su dan kasan ta ina ne wani zai ce maka to dan me an kace kaza an kace kaza to akwai kuskure ne ciki babu kuskure ciki ba a samun ciwo babu raɗaɗi ba a samun raɗaɗi babu ciwo dole sai akwai gyambo ake samun ciwo in babu gyambo babu radadi in ku an ka samu radadi to akwai gyambo ko akwai ciwo ina fata an fahimce ni sai Allah ce in yamsaskum qarhun ku diba in har wani ciwo ko radadi ya dan shafe ku duk abin da Allah ya samu mumini kaga massa Allah ce ya shafe ka a'a faqad massal qauma qarhun mithlu ai su ma waɗancan kafiran wani radadi ya shafe su irin wannan ma'ana in an karkashe muku mutane a yakin Uhudu ai kuma a yakin Badr kun kashe musu mutane in an kashe babanka kai ma ka kashe baban wani ina fata an fahimce ni in an yi ma babanka in ka yi ma baban wani rauni to a kai ma an yi an yi ma babanka rauni ai an yi ma baban wani rauni amma kuma me ya kamata mu gane ku kun fi su don ku kun je wajen neman yarda Allah su ko sun je wajen daukakar da kalmar shaitan ku in kun mutu kuna da lada a aljanna in ma ba ku mutu ba za ku yi kyakkyawar rayuwa a duniya man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun sannan ku neman yarda Allah kuke yi wala tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allah ma la yarjun su suna jin ciwo suna jin raɗaɗi irin yadda kuke ji amma ku kuna nema tarjuna kuna neman yarda Allah kuna neman lada a gun ubangiji ma la yarju su ku ba shi suke nema ba da ku da su waye fi cancanta ya haƙuri da mai neman duniya da mai neman lahira wanne ne ya fi cancanta ya siffantu da hankuri mai neman lahira to ya an kai ku dan dan yi muku rauni ku da adda aljanna haka dawo kana jin ciwo ya za a yi wani ya same abu wani abu ya same ka cikin neman yarda Allah haka ji ciwo yau mutanen da suka bada kansu ga siyasa komai ana musu saboda siyasa su hakurci a baci dan siyasa ya daure ya ci gaba da siyasa yana bari a kai shi gidan kaso yana bari eh a shirya kudeta kuma su dawo su ce sai an ci wata gwamnati da su ya ji kukan karto sai mutuwa lahira ga ta kusa kuma ya haƙuri ci gaba da siyasa haka ne ko ba haka ba komai ɗan siyasa ya yadda a yi da shi saboda siyasa a ɗauke shi a je kongare da shi a ci kilomitar dubu ya zo ya tsaye cikin rana yana jiran mai gida ne ko ba haka nan bane amma kai da an zo masallaci aka yi sallah a zahar minti goma sai ka fara tsoki kana zagin liman amma kana iya zuwa a yi taron siyasa da kai awa uku cikin rana amma baka jin komai yaushe mai neman duniya turawa da suke son duniya kullun da mu da su duka ɗaya ne awa ashirin da hudu suke yi a duniya awa ashirin da hudu muke yi ko akwai mai yin awa ashirin da bai wani awa ashirin da hudu to dan me suke kere mu ba mu yi idanu nawa gare su ido nawa aga bature hudu biyu gare ko to dan afirka fa a to to to baki nawa aga bature a da mi aka halicci bature da ƙasa bayan ƙasa da ruwan maniyi aka halice su to bakin mutum da bi aka halice shi a awa 20 da nawa aka batu daga yini 20 da nawa to bakin mutum nawa gare a to ya aka su suke kirkire mu kuma mu kirkire a saboda su sun gaskata duniyar su sun neme ta da gaskiya mu ko mun ce muna son duniyar amma muna ƙarya to in muna son lahira to bi ya kamata mu yi mu zage mu zage damci wajen neman lahira to idan muka muka zage damci kullun banda sutur banda kanka halittar da Allah ya ma babu abin da kake yi basuri ke maka duk kana zamni ya kirkiro mota in ya kashe ya turo ma jirgin sama nasu muke hawa siminti suke tono mu da shi karfe su suke yi muna salula su suke yi muna zaren da muke saka da shi su suke yi muna suturan mu su suke yi muna liver su suke yi muna takarda su suke yi muna tukunya su suke yi muna tukunya shayi su suke yi muna shinkafa su turo muna shayi su turo muna to kai kana mi shi yasa suka ce dan afirka bakin mutum da sauran kasashen larabawa abu biyu ne yake yi a duniya bakin shi iya katai ya iya ya nemi abinci ya katsa loma ya cika ciki ne tab in ya koshi ya yi mamace ciki ba ci abin da iya kenan a ci abin da sun ci muke yi kenan cin tuwo sai mu yi aure mu a hidiya shi kadai muke yi to dan abin da kake banda su mi ka kirkira ko allura ba kai kuma sai ka ji an ce mu za mu yaki turawan nan kai ka kusa abin da kake Niger ta samu independence a 1960 Nigeria ta samu independence a 1960 ina ta samu Ghana ta samu me kira suna independence a min independence waye ga maka samu independence ƙarya ne duk wanda ya ce maka samu independence ƙarya yake yi ma kai bawan bature ne saboda mi saboda ba abin da ka iya makanka ba abin da ka iya makanka kenan ko dole ka zambawa ko an ce an baku independence ƙarya ake yi ba ku iya noma abincin da za ku ci ba ku iya makan kuma kamar ku tsare kawunan ku hatta da makamman da kuke aiki da su su suke ba ku tenin ku da sojojin ku suke sawa da polisan ku ba ku kuke yin shi ba taimako ne ake ba ku maganin da a cikin likitocin ku su suke yi su ba ku motocin da kuke shiga suna suke kashewa su turo muku suturar da kaka sawa american na niger ko american dan america na nigeria gaye wanda ke jin kai ne ko ina kace a duniya kasashen mu na africa sai sai bature ya kashe ya turo ma sai kaga mutum ya zo nan habu bene ko cikin ɗaya daga cikin kasuwannin mu na africa ya je ya sayo tsohon wando na america ya sayo tsohon riga ta america ya zo ya sayo tsohon kilot guntun wando ya to ya sa yana cewa shi duk yahi mutane shi na ta shi na takama shi na lankwasa hannu kai da ka sa kilot kin kahiri baka san koma wace irin cuta yake dauke da ita kai kake ganin kahi mutane gayin mu kilot kin kahiri na suke sawa baka sani ba mazinaci ne dan luwadi ne turai ya kashe wando ka to kassa sannan ka bido wandon shi kassa ka bido t-shirt kassa sannan ka to kana lankwasa hannu kana ce ma uwayenka kauyawa ne kai mai sa koshin kahiri ka cewa kahi mutane mi kahi mutane mine ne muke da shi ka sai ka ɗauko mota da kwatanu ka kawo motar nan shekarar ta goma sha biyar ana hawan ta turai sai kaga mutum ya kunna sai ka ji ba a jin kukanta sabuwa ce ful ina ne take sabuwa kai motar 98 ko 96 motocin da an kare aiki da su turai muka hawa mu ce sabina idan muka motoci sabi wallahi mu bar ƙarya dan haka in har sun tashi tsaye sun nemi duniya don sun yi imani da ita ya'lamuna zahiran min alhayatid dunya wa hum anil akhirati hum ghafilun mu da mun kace muna son aljanna a gani muna son aljanna su su sa dukiyar su wajen neman duniya mu a ga dukiyar mu ta shiga cikin aikin addini su sa lokacin su cikin neman duniya mu sa lokacin mu cikin neman aljanna su sa ƴaƴan su cikin neman duniya mu sa ƴaƴan mu cikin neman aljanna su sa matan su cikin neman duniya mu sa matan mu cikin harkar addini amma bai yiwuwa kai ka dawo ka sa ƴaƴanka da dukiyarka da komai naka cikin harkar duniya sannan ka ce Allah ya dauki aljanna ya baka ba a yi ma Allah irin wannan tsari Allah subhanahu wata'ala ba abokin wasa kowa bane Allah subhanahu wata'ala da zuciya yake aiki da gaskiya Allah subhanahu wata'ala ce in yamtaskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu idan radadi ko rauni ya same ku su ba ai ya same su amma bambancin ku da su ku kuna neman yarda Allah su kuma ba neman yarda Allah suke yi ba duniya ce ta samu su kai wa tilkal ayyam wadancan kwanaki lokuta zamani nudawiluha bainan nas muna jujjuya su wato a tsankanin mutane can kun kashe yau an kashe muku haka Allah ya duniya ba a cin nasara kullun hatta da Hausa ana cewa in ka sha wata rana in an sha zuma wata rana a sha madacci haka Allah ya halicci duniya bai yiwa a ce daula ta musulunci ta tsaya ta tabbata ita kadai ba zai taɓa yiwa ba bai yiwa daula ta kafirci ta tabbata domin ba za a iya gane bambanci tsakanin gaskiya da ƙarya ba nu dawilu ha bainan nas shi yasa waɗansu malamai suka ce ƙasa an sanya mata suna gwamnati daula wato saboda wato mulki yana tashi daga wata ƙasa ya kuma zuwa ga wata ƙasa waɗansu suka ce a'a saboda yana tashi daga wani gari ya kuma zuwa wani gari nudawiluhu bainal ard ko nudawiluhu bainal mudun wasu suka ce a'a saboda yana tashi daga wani mutum ya kuma zuwa wani mutum nudawiluhu bainan nas shi da sab'an ka samata suna daula ya dulu yana jujjuyawa Allah shi ne ke juyar da zamani ko an ki ko an su ina fata kun fahimce ni to amma wannan dole yana bukatar sai mun tsaya a wannan wuri qadiyya ce ta Allah radda waɗansu suka yi kuka rannan waɗansu suna cikin bakin ciki rannan su ɗansu suna cikin farin ciki bi za qadatil ayyamu ma baina ahliha masaibu qaumin inda qaumin fawaid mutanabbi yake cewa bi za qadatil ayyam da wannan ne kwanaki suka hukumta ko suka gudana Allah ya gudanar da su ma baina ahliha a tsakankanin mutane masaibu qaumin musiba a wajen waɗansu mutane inda ƙaumin a wajen waɗansu mutane fawa'id fa'idar ko ba haka ba wani ya sai da gidanen shi na kuka wanda ya bashi kuɗi shi na jin daɗi ko ba haka nan bane wani gwamnatin su ta sabka yana ganin ya zan shomer wani kuma yana jin daɗi ta so ta hau ko ba haka ba wani ya saki mata yana jin bakin ciki wani ya aura yana jin daɗi ko ba haka nan bane haka ne rayuwa take gudana radda ka shiga bakin ciki ran nan wani ke shiga cikin farin ciki an yi kudeta matar shugaban kasa wanda zai hau tana dariya waccan ko tana can tana kuka haka rayuwa take tafiya to wannan shine sirri na rayuwa ta duniya dan ka gane kada a yaudare ka to wannan da mutane sun gane cewa Allah yana juyar da zamani da sai su bi Allah cikin halin tsanani da halin sauki amma waɗansu ba su bin Allah sai sun shiga tsanani ba su tuna Allah sai suna cikin tsanani kullum bai cewa ai mai roƙon Allah sai ya shiga cikin matsala sai ai ta cin kuɗi dai ya zo ce ai mai roƙon Allah ce jikka 500 a karɓa in ma bai bukata ba ta bai ce kai in ba da ni roƙon Allah ba da musibar da za ta samu ka tahi wannan ya kasa ganewa kullum sai an ci sama gare ka ka yarda da Allah to wannan kenan in muka dubi tarihin duniya kissoshin da za mu iya kawo kusa gare mu daula dai wadda muke da tarihin ta yanzu a kusa kusan nan dai waɗanda muke jin alkur'ani yayi bayanin su ba ta wuce daula ta fir'auna ba ina fata kun fahimce ni daula ta fir'auna ta yi zamanin ta ta ƙare an halakar da fir'auna da shi da mutanen shi ina suke babu su bayan wannan bani isra'ila Allah ya ba su shugabancin ƙasa وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها in muka duba kafin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sai farisawa da rumawa su Allah ya ba jagorancin duniya alif lam mim ghulibatir rum fi adna al-ard wa hum min ba'd ghalabihim sayaghlibun fi bid'i sinin lillahi al-amru min qabl wa min ba'd kaga ko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana da faris da rum su ne ke mulkin duniya aka zo musulunci ya rusa su ya wargaza su ya hargitsa su ya katantana su aka zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya mallaki shine shugaba na duniya aka zo Abubakar ya dauka bayan shi Umar ya zo Uthman Ali daula musulunci tana ci gaba daula Bani Umayya tana da capital Dimashq Siri inda ake nan ana yaki Siriya aka zo Bani Abbas suka karbe musu aka zo ɗaya daga cikin banu umayya ya tashi ya je can andalus spain ya kafa daula daula ta banil abbas ta faɗi akan hannun tatar waɗansu mutane suka je suka yaƙe ta watan daular andalusiya ta ci gaba da zama shekara ɗari takwas ta zo ta kai ƙasa sannan turkawa daula ta musulunci ta karɓa amin na cat turawa suka yaƙi duniyar musulmi gaba ɗaya suka kashe khilafa ta musulunci duka musulunci bai wuce bai kai shekara 100 ba da ya mulki a duniya ana nan sai wa ya dauka sai Hitler ya dauka Alman suka zo su suka yi mulkin duniya yaje ya tunkari kasashe biyu masu girma America da Russia suka zo suka ga zai kai musu matsala suka hada kai suka buge shi Rasha da Amerika ana jiji da kai ana ganin Rasha tafi Amerika ana ganin Amerika tafi Rasha aka zo aka wargazar da Rasha yanzu kuma Amerika ita ce ke yi bayan amerika ta kare kuma yanzu ana ganin cana ta kunnu kai haka ne ko ba haka ba wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas amma mutane sai suna ganin a ba kai bai yiwa a samu canji yanzu amerika ana iya samun canji kasar da za ta finta shi yasa wani gigitaccen marubuci na kasar amerika kafiri ana ce mai fokoyama sai rubuta wani littafi ya sa mai suna nihayatu tarih kun san abin da ke da nihayatu tarih karshen tarihi wai ma'ana an yi dauloli daban-daban wannan ta karbe ma wannan wannan ta karbe ma wannan wannan hazara da civilization ta zo ta hau saman wannan amma yanzu an kai ni hayatu tarih Amerika ta karba babu wata ƙasa dan nan har zuwa ila abadil abidin da za ta wuce ƙasar Amerika shine ni hayatu tarih gigitacce mahaukaci wanda ƙasar Ingila ta yi zama ita ce take mulkin ƙasar Amerika ina fata kun fahimce ni ko ba haka nan bane ingila ta yi mulkin duniya su italy suka zo suka tunku tunku ta america sai da ta yaki shekara bakwai sannan ta karbi yancin ta daga kasar ingila white house mai zon blanche da aka yaki ingila kone shi ta yi to ya an kai america ita ce ke faɗa aji ingila ba ita ce ke faɗa aji ba ya aka yi haka amma saboda in mutum ya mallaki karfi sai shi na ganin ko Allah bai isa ba mai dan mulki ne cikin cokali in Allah ya bashi sai ka ji shina cewa kai malaman nan mu ayoyin nan ba mu san munajin su ko ba haka ba mai dukiya sai ce kai mu maciyata ba su yi muna wa'azi waye maciyata malamai saboda ba su da kuɗi wai shi ganin shi kai yanzu ba ba a isa ba ko miliyar nawa gare kai Allah sai ka san talaka wallahi sai ka san talaka ina fatan kuna fahimta ta to wa tilkal ayyamu nudawluha bainan nas magana foko ya ma ƙarya ce daular fir'auniya da ake ganin ta ci gaba a duniya yanzu ina take tana kasar Egypt Egypt mi sun kazan yanzu suna cikin matalautan kasashe a duniya sai an taimaka musu amma kuma fir'auna a can yanzu zamana me yasa bata ci gaba da zama ita ce babba har yanzu a duniya me yasa amma saboda rudi irin na dan adam in ya kwara samun wata ni'imar duniya sai shi mance da Allah ina fata kun fahimce ni kuma abin mamaki daula wa ta fir'auna da ake cewa daga cikin kasar Nijar ta fara tarihi ya gano cewa wannan kasar ta fir'aunoni daga cikin Nijar ta fara fatada har ta kai kasar Misra ba mu muka faɗa ba su suka bincike suka gano su turawan kwanakin baya wani ɗan Nijar ya sai bincike a ƙasar Amurka wata jami'a na mace sunan jami'a ya zo sai ya iske yare na Hausa ashe yana da lambobin shi da haruffan shi amma da aka zo aka ya kai musu aka kwashe littattafan yanzu ya je shina bincike sai aka koya mai waɗannan haruffa yana tsakar bincike sai ya cimma wani littafi daga cikin littattafan da aka ɗauko sai ya nuna cewa pyramid wannan abubuwan da suke yi na gine-gine da suke pyramid manya-manya suka rubuta ga yarensu ga asalinsu ga daga inda suka faru ashe turawa sun kai shekara arba'in suna zuwa suna ɗaukar hoton wannan pyramid wanda a cikin Nijar mutane suna gani amma ba san dalili ba ashe saboda shi ne na farko ko ba haka nan bane su ne suka faɗa kuma shi ɗan Nijar kin yayi magana a cikin BBC ya yi bincike gano piramid na farko a shi wannan daular daga Nijar ta fara fadara har ta kai kamisar mura ta mallaki duniya gaba daya to yanzu da mu da Misra duk an ce duk muna a baya duniya ya ayi Nijar sai a ce duk muna na karshe to ya an kai an ka mallaki duniya don haka ba mu yi imani da Allah ba ne Allah shi a ke canza lokaci ka bar ganin turawa sun mallaki kaza sun mallaki kaza banza in Allah ya tashi dora wani saman wani wallahi ba cikin ana sawa tsammani ba wanda ake ganin ba kowa ba shi Allah yake mayarwa kowa wanda aka ganin kuma shine wata tsiya sai Allah ya maida shi kasa ba abin da za a yi babu mutumin da ya sa tsammanin ana iya mu juri kudi ta Nijar a zamanin lahiya ko akwai da ya sa tsammani to shekara ta goma sha uku gidan kasu lokacin da aka yi matan jakudi ta babu wanda ya san wani wanda aka ce masa lujibu ko akwai wanda ya san shi sai wanda suke mu'amala da shi bai taba zama wani minister ba bai taba zama kaza ba kawai zuwa sallar isha'i sai an kai sanarwa an kace to le president president wani ne salujibu sai a ce kai mu ba mu san shi ba cikin sojojin Nijar ba ka san shi ba shugaban kasar Nijar na Allah ya bashi ya zan shugaban kasa dole ne haka Allah yake yi waɗanda wanda ake ganin ci da su a wata tsiya wallahi in kana girman kai sai Allah ya kaskantar da kai ya nuna maka ba kowa kake ba Allah ya walakantar da itilar ba a san inda gawa take ba Allah ya walakantar da bokasa shugaban kasar Central Africa ya kare rayuwa ta yana bara ya koma ya karatu kiristanci ya zama malami babu kuɗi mai sa mahullin zinariya a duniya masu waɗanda suke ma Allah ta'addanci sai ka diba ka gani Isai ne Habre gashi nan ana mai shari'a Abdullahi Wad an kama ɗane ana mai shari'a an wulakantar da shi ko ba haka nan bane idan waɗanda suka fito na fito da Allah Samuel Do shugaban ƙasar Liberia an kama shi an yi mai kudeta an ba mace yuka tana ɗiban nama ne da tsunki tsunki har Allah ya karɓi shi shugaban ƙasa ne bare an sa duzu set general an sa duzu set an wace shi nama ne yayi kwatta kwatta an ɗauki sauran kutumbu an kai ma mata ta yi kasancewa shi general ya har kashe shi duk wannan abin da kuke yi kuna dokan makanku ne abubuwan da suka fi karfin ku ka ji tsoron Allah shine babbar kofa amma in ba Allah ka ji tsoron shi ba aikin banza ka yi kana ganin yadda Allah ya shi gabanin nan kasashe wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas kana shugaban kasa Gaddafi kun ga yadda matasa suka kashe shi cikin mulkin shi ne aka haife waɗannan yara Saddam Hussein an kashe an darme shi ya mutu ina yake shugaban kasa nawa aka kashe an yi musu kashin gilla shugaban kasar Guinea Conakry wanda ga hidda ministar yanzu shi azawani dadis kamara aka sa bindiga aka halbe shi shina ina yanzu ba shugaban kasa bane a walakance shina rayuwa waye shi yanzu don haka samu dan matsayi na kwana biyu ka zo kana wani kaza kaza kaza kaza kaza wallahi ai tsoro Allah wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas Allah ka juyawa in ya juya ya ce wani shi zan mai kuɗi duk in kun taru kun ce sai kun tsiyatar da shi ƙarya kuke in Allah ya ce wani sai ya zo shugaban ƙasa in kun ce ba zai hau ba kun yi asara wallahi sai ya kai in Allah ya ce wani sai ya zan malami wallahi duk duniya in ta taru ba ta isa ta hana mai zan malami ba wali ya'lam Allahu alladhina amanu dan Allah ya bayyana waɗanda suka yi imani dan nan in mun ce wali ya'lam Allahu alladhina amanu dan Allah ya san waɗanda suka yi imani shi yasa shar'anta shahadi ka ku gaba a cewa Allah don ya sani domin inna Allah bi kulli shay'in alim wal yabtali Allah ma fi sudurikum wal yumahhisa ma fi qulubikum wallahu alimun bi dhati sudur da haka wali ya'lama don ya bayyana a gansu ga fili ilimi na bayyana ba ilimi na sani don Allah ya riga ya san wannan وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء dan Allah ya bayyana waɗanda suka yi imani imani na gaskiya sannan kuma Allah ya karɓi waɗanda suka yi shahada daga cikin ku domin in ba a yi yaƙi ba ba za a samu da suka yi shahada ba to wannan manzila wuri da aka aje na masu shahada gidaje gidan aljanna na masu shahada in babu wanda suka yi shahada suna samun su ah to da haka aka shar'antar da jihadi wallahu la yuhibbu zalimin Allah subhanahu wataala baya son azzalumai na ana fassara shi da cewa Allah baya son kafirai don ana magana ne kan tsakanin musulmi da kafirai ina fata an fahimta Allah baya son kafirai kuma baya son mai son kafirai ah dole ne bai son kafirai to kuma yana son mai son kafirai bai so kenan wallahi ko ba kafiri kake baka bar son kafirai bai son kafirai kuma bai son mai son kafirai wanga ka'ida ne don in kai kana son kafirai to kana son makiyan Allah shi ko Allah bai son maki ne kuma bai son mai son maki ne wannan ita ce ka'ida Allah ya gane da mu dan mi kuma an kashar an ta jihadi sai Allah ce wali yumahhisallahu alladhina amanu
وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم وليعلم الله الذين جاهدوا منكم منكم ويعلم الصابرين الله يتي ولي يمحص الله الذين آمنوا an shar'anta jihadi don nan duk illoli na ake kawowa an gane ni don Allah ya tsarkake ko ya tace waɗanda suka yi imani ya tsarkake su daga zunubansu ko ko ya tace ya bambanta tsakanin masu imani da waɗanda ba su da imani na gaskiya don haka Allah ya shar'antar da jihadi wa yamhaqal kafirin don saboda Allah subhanahu wataala kuma ya halakar da kafirai ina fata an fahimce ni domin kafirai in suka yawa za su hana ai aikin Allah to da haka dole sai ana dan aske su ina fata kun fahimce ni da ba dan da akwai jihadi ba da murkushe mu za su yi su hana mu na sallah amma sun san akwai waɗanda babu ruwansu da rayuwarsu in ka tunkare su sai su ɗarma ma bamu shi yasa suke tsoron mu la'antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah tsoron da kafirai suke muku wallahi yayi tsoron da suke yi ma Allah don shi Allah suna ganin sai an ta yi kiyama azaba sai jinkiri gare ta kai ko yanzu in sun ka ja ka bamu za ka ɗaukar musu shi yasa suke cewa terrorist ni ma'ana terrorist mai ba da tsoro wa yake ba ku tsoro mumini kun yi tsoron shi da Allah ko ba ku fahimta ba to an shar'antar da jihadi akwai illoli da dama da suka sa Allah ya shar'antar da jihadi don ku samu yancin kanku don ku samu damar yin addini in ba ku da ƙarfi za a hana muku yin addini don saboda adalci ya tabbata a bayan ƙasa don saboda a karɓo haƙƙin talakawa don saboda a tabbatar da tauhidi a bayan ƙasa don haka an kashe antar da jihadi sai Allah ce amma hasibtum an tadkhulul janna shin kuna sawa tsammanin ku shiga aljanna haka rudub babu wani abu walamma ya'lamu Allahu alladhina jahadu minkum Allah bai bayyana waɗanda suka yi jihadi suka yi ƙoƙari daga cikinku ba wa ya'lamu sabirin kuma Allah ya bayyana da suka yi haƙuri dole sai ana da haƙuri za a shiga aljanna dole sai an yi jihadi da dukiya da kawuna da ƴaƴa da iyali sannan za a samu aljanna Allah ya maimaita wannan turare da dama kuna zaton ku shiga aljanna ba ku yi kaza ba kuna zaton ku yi ku shiga aljanna ba ku bar kaza ba am hasibtum an tadkhulul janna walamma ya'tikum mathalul ladina khalaw min qablikum massatuhumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجا والله خبير بما تعملون دوني با أبرنكو هكذا سي أنجربا aga wanda gayi da gaske mai iya tashi ya sallar asubahin da safe lokacin sanyi ya baro amaryatai wani ko in an kai kiran sallah ya ƙara jan bargo ya liƙe kuma duk aljanna suke so amma ba san ko ne na dace da ita ba wala qad kuntum tamannawna al-maut mu karanta aya ta karshe
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوا فقد رأيتم فقد رأيتموه وأنتم تنظرون
Allah ce walaqad kuntum tamannawna al-maut haqiqa kun kasance kuna gurin mutuwa kuna gurin shahada malamai suka ce lokacin da aka tayi yakin badar dama ba yaki aka fita ba an fita ne a tayar ayari sai Allah ya hada su ina fata an fahimce ni ba shiryawa ne aka yi ba an gane ni su sun fita su tare wannan amma sai suka haɗu da mayaka kaga an haɗu ne ba akan an shirya ba an gane ni iz yurikahumullahu fi manamika qalila wa raw arakahum katiran la fashiltum wa la tanaza'tum fil amr walakinna Allah sallam innahu alimun bi dhati sudur wa iz yurikumuhum iz iltaqaytum fi a'yunikum wa yuqallilukum fi a'yunihim liyaqdi Allah amran kana maf'ula wa ila Allah turja'u al-umur iz antum bil udwati ad-dunya wa hum bil udwati al-quswa wal rakbu asfala minkum wa law tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad walakin liyaqdi Allah amran kana maf'ula maf'ula waɗansu ba a tafi da su ba to yanzu kuma sai aka ce ga yakin Uhud shi kuma yakin Uhud an san za a yi yaki ina fata kun fahimce ni to sai mutane suna guri suna gurin cewa yakin nan da za a yi a fita da su shine tamannaunal maut kun je kun yi gurin aje da ku wajen yaki ayi shahada to yanzu an je an kashe waɗansu daga cikin ku kun zo kuma kuna jin radadi ba abin da kuka nema bane wani lokaci ana itlaqin fi'lin ana nufin kusantowa sai kuko asbabuhu am kuntum shuhada'a idh hadara yaqub al-maut ay idh hadara yaqub asbab al-maut mutuwa ba ta zo mishi bane a'a alamun ta ya gani shi yasa ya kira su ya musu nasiha ina fata an fahimce ni kenan faqad ra'aytumuhu kun ga sabubban mutuwa kun ga alamunta wa antum tanzuruna kuna gani kaga takobi an fille kan wani an zo za a fille kanka ka duke kaga kaga alamun ta kuma gani ba to kun je da an ka daukar da addinin musulunci ba yadda muke so ba kawai mu zo mu sha dadi mu yi abin da muka dama kuma addinin musulunci ya ci gaba filla ka don mutane an kai fi sabilillahi sannan addini ya kai gare ka dan ya kamata mu dakata abinda muka faɗa zaman to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya gafarta muna sai gobe Allah ya kai mu rai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh يا رسول الله وقدوتنا لن نجعل الغرب يدمتنا لن نرضى أبدا ذلتنا يا رسول الله سنحطم قيد مآتينا وندك حصون أعادينا ونزنجر وصأ